إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نو يوم يومنا شابير قوة رمضان هجرة منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo ashirin ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
الله سبحانه وتعالى يتجب da kissanta mana da labarta mana da bayyana mana irin hali da Yahudu da Nasara suke kai. Bayan can baya Allah ta'ala ya gaya mana wa qalatil Yahudu laisatin Nasara ala shay'in wa qalatin Nasara laisatil Yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab. Da inda Allah ya ce mana وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى can Yahudawa sun ce Nasara ba sa kan addini na gaskiya, a can Nasara sun ce Yahudu ba sa kan addini na gaskiya, sannan a can Yahudu sun ce wanda ya zama ba Yahude to shi ne zai shiga aljanna. a can kuma nasara sun ce wanda ya zama nasara shine zai shiga aljanna nan sai Allah ya ci gaba da gaya mana irin kira da suke wa musulmi da nuna cewa kamar su ne akan daidai ko su ne akan gaskiya ko suke kan gwadabe na gaskiya Allah ta'ala ce wa ƙalu sun ce kunu hudan ku zama yahudawa au nasara ko ku zama nasara ta hatadu za ku shiryu ƙul ka gaya musu bal a a millata ibrahim hanifa sam sam ba za a bi yahudanci ba ba za a bi nasaranci ba za a bi addinin annabi ibrahim ne mai ikhlasi mai tsayawa akan gaskiya sannan kuma mai karkacewa ƙarya ya bi gaskiya wa ma kana minal mushrikina baya cikin masu haɗa Allah da abokin tarayya ga wata nan za ta shiga addinin musulunci daga ina kike ina burundi burundi unguwa ce to kina so ki musulunta ke kika amince da kanki ko wani ya takura ki dole kin gaya wa iyayenki to in kin musulunta me zai faru ke dai kawai kina so ki musulunta to me ya burge ki ya ƙayatar da ke ya ja hankalinki ke so ki musulunta ki rayuwar musulmi tana burge ki saboda kina zaune cikin musulmi kin ga yadda ake musulunci wani addini kike yi a da to na asabar ko na lahadi to zan gaya miki abin da ake musulunta da shi in kin amince kin musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu abinda kika ce daga yau na yadda bisa raɗin kaina da amincewa ta da zaɓina babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai da haka kin ɗau alkawari za ki bauta wa Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce kuma kin amince annabi Muhammadu manzan Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci da alƙur'ani kin yadda da haka kika ce daga yau kin yadda annabi isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne kin yadda da haka to amincewarki da haka da yardarki da haka da gamsuwarki da haka bisa yardarki da raɗin kanki ya mai da ke musulma menene sunan da ke amfani da shi a da salamatu sara'atu sara'atu to me sara'atu a ci gaba da kenan ki sara'atun wani suna yake so a musanya miki maimakon sara'atu maryam ta ce can sunanta sara'atu amma yanzu a musanya mata na ɗauka saratu ne ma to sai ta ce sa'aratu maimakon saratu kaga ba saratu ba ne ko to ta ce a musanya mata da maryam maryam ita ce mace ɗaya tak da Allah ya kama sunanta a Alƙur'ani har a gurare daban-daban har talatin da hudu, har da sura masu kutum, cikin surorin Alƙur'ani ɗari da goma sha hudu mai suna Suratu Maryam. Da haka za a ci gaba da kiranki Maryam, shekarunki nawa? Na'am? Ashirin, kina karatu? Kin gama secondary school? to insha Allah za ki ci gaba da karatu akwai mata malamai muna da malamatul ula da malamatul saniya waɗannan mata ne malamai za su koya miki karatu za su kuma su baki shawara akan yadda za ki inganta rayuwanki a cikin addinin musulunci da haka Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wannan jumloli da muke karantawa wa Allah yake labarta mana yake hakaito mana yake karanta mana yake kissanta mana abin da yahudu da nasara kowannensu ya faɗa su yahudu sun ce wa musulmi ku canza addini daga musulunci duk ku koma yahudawa in kun yi haka to kun shiryu domin a gurin ba yahude yahudanci shine shirya to sai nasara su ma suka ce wa musulmi ku canza addinin musulunci ku koma cikin addinin nasara shine za ku shiryu to wannan magana da yahudi suka kirawo musulmi akan su bar musulunci su koma yahudanci da kuma nasara da suka kirawo musulmi akan su fita daga musulunci su koma nasara domin nasara sun ɗauka nasu shine gaskiya ba na yahudu ba yahudu sun ɗauka su ne nasu gaskiya ba na nasara ba domin Allah ya gaya mana a baya kowanne yana tuhumar addinin kowanne wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in suka ce ba sa kan komai na addinin gaskiya wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in Allah ce wahum yatluna alkitab duk su biyun suna karanta littafi sannan Allah ya gaya mana Yahudi sun ce sai ka zama ba Yahude sannan ne za ka shiga aljanna haka nan Nasara sun ce sai ka zama ba Nasare sannan za ka shiga aljanna wa ƙalu kunu hudan au Nasara ta hatadu nan kuma sun ce sai ka zama ba Yahude sannan ka zama shiryayye su ma Nasara sun ce sai ka zama ba Nasare ka zama shiryayye wa ƙalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara sannan yahuda sun ce babu mai shiga aljanna face ba yahudi nasara sun ce ba mai shiga aljanna face ba nasare to shine Allah ya ce bayan sun kira mu mu bar musulunci mu koma nasu addinin yahudu suna kiran mu nasara suna kiran mu to me amsa daga Allah sai Allah ta'ala ya ba mu amsar da za mu faɗa qul yace wa annabi gaya musu bal wannan bar ana kiransa al-idrab al-idrab al-idrab al-ibtali ma'ana Allah ce bari waccan magana yi watsi da wancan ra'ayi yi watsi da waccan shawara yi watsi da wancan kira kaka saurara shine ma'anan bal lala lala ba mu yadda ba ba za mu yi ba shine ma'anan bal abin waccan magana tasu ta cewa a zama ba yahude sannan za a shiryu a zama nasara sannan za a shiryu to ko me ma shirya da har wani zai kira ka zuwa ga addinin sai ce shine shirya shirya dai a wajen Allah take kuma shirya ta Allah ce shi kadai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wani guri yace innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha amma wani guri sai yace wa innaka لتهدي إلى صراط مستقيم أما سيتي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور كما كل منا كرنتا أفاتها اهدنا الصراط المستقيم الله كشريم تفركي مديدج ذاك شرير الله ما لم يسنا كسا تكشي كش أكوي الهداية المطلقة الشاملة لجميع الخلق allazi ahsana kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan hidaya din allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada wannan shari'a din kowace halitta da Allah yayi to ya kimsa mata ya shiryar da ita ya nuna mata tsarin yadda za ta rayu da tsarin yadda za ta haihu da yadda za ta reni 'ya'yanta da yadda za ta yi farauta da yadda za ta tsare kanta da yadda za ta kuma killace kanta duk wannan tsarin Allah ta'ala ya shiryar da kowace halitta yadda za ta rayu sannan akwai hidayatul ilm hidayatul ilm hidayatul bayan wa dilala wal ilm shine wanda annabawa suke nuna wa mutane a karantar da kai a bayyana maka a kira ka zuwa ga gaskiya wanda ya bayyana maka gaskiya ya kira ka zuwa ga gaskiya to ya nuna maka shirya sai hidayatu tawfiq wal ilham hidayar shirya daga Allah shi kuma Allah shi zai maka gamdakatar in an nuna maka gaskiya sai Allah ya maka taufiki ya maka gamdakatar sai ka karɓa ashe Allah ke shigo da mutum musulunci ba mutum ba kai aikinka malami shine ka gaji annabawa su kuma annabawa aikinsu shine karantarwa da wa'azi in alaika illal balagh wa alaina alhisab kai abin da ke kanka kayi me kayi bayani amma kuma hukunci yana gurina lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن عليك إلا البلاغ abin da ke kanka ka yi bayani allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah dan haka in kai wa mutum wa'azi sau daya kai masa wa'azi sau biyu kai masa wa'azi sau uku bai karɓa ba bai yadda ba bai aikata ba daga laifin daga waye daga mai wa'azin ne ba daga mai wa'azin ba ne so wani sai kamar wa'azi sau ɗari sannan zai ɗauka saboda haka mai wa'azi baya gajiya baya sarewa baya ƙosawa ku duba duk iya wa'azin annabi da iya karantarwa annabi da usulubi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama mai kunshe da hikima da ilimi amma wani bai musulunta ba sai bayan shekara ishirin yana jin wa'azin annabi sannan ya zo ya ce ya musulunta annabi ya shekara goma sha uku a maka yana kira duk bai gane ba saboda ganewar daga Allah ne aka dawo madina aka shekara bakwai ga, ga, ga, ga sha uku ga bakwai nawa ashirin sannan ya zo lokacin fatahu makka ya zo ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah ba fa ranar ya zo ba tun da aka fara musuluncin ake ma wa'azi saboda Allah ke ganar da mutane yanzu alwalid bin al-mughira mutum ne mai hikima dattijo mai shekaru ana girmama ra'ayinsa amma girman kai da son shugabanci ya halakar da shi amma sai Allah cikin zuriyarsa ya ɗauko Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid dan shi al-Walid bin al-Mughira ne haka nan Abu Jahil tare da kangarewarsa sai Allah ya ɗauko ɗansa cikin zuriyarsa ya ɗauko ikramatu bin abi jahal yana cikin manyan musulmi haka nan al'asi bin wa'il shi ma Allah ya ɗauko a cikin zuriyarsa ya ɗauko al'amur bin al'as amur bin al'as wanda kaga shi ɗa ne gare shi to haka nan Allah cikin hikimarsa ya dinga ɗauko manya-manya daga cikin ‘ya'yan waɗanda suka ƙi musulunci Allah yana ba su musulunci hatta abu lahabin akwai yassa durra akwai kuma wata ‘yar tasa akwai wani ɗan nasa da ya musulunta haka musulunci na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so da rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa Allah ya shirye da mu haka shi ne ma'anan ta hatadu wai za ku shiryu ashe ba wata shirya sai addinin Allah shi sa Allah ce kul ka gaya musu bal ba haka ba ne ma'ana ba sai an bi Yahudanci ko an bi Nasaranci za a shiri ba, bal millata Ibrahima, mutum ya ba addini, mun ce kalmar milla tana nufin me, tana nufin addini, shi ne Allah ce, fattabi'u millata Ibrahima hanifan, ku bi addini irin na an Ibrahim, wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim baya cikin masu shirka. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين duk sanda Allah ya magana milla ta annabi Ibrahim sai ya haɗa mata siffa biyu ya ce hanifan sannan ya ce wa ma kana minal mushrikin hanifan me ma'anan kalman hanif asalin kalman hanif yana nufin ma'il karkatacce wanda ya karkace wa ƙarya ya bi gaskiya to amma ana ba ta ma'ana uku a tafsiri kalman hanif ana ba ta ma'anan mukhlis in an ce hanifan ana nufin mukhlisan sannan ana ba ta ma'anan istiqama in an ce hanifan ana nufin mustaqiman sannan na uku ana ba ta ma'anar ma'il ma'ilan anil adiyanil batila ila dinil haqq wanda ya kauce ya waskace ya bauɗewa addinin ƙarya ya kama na gaskiya duk waɗannan ma'anoni guda uku kalman hanif shi sa ake kiran mutum mai tafiya gurgu ake kiransa ahanaf ahanaf wanda yake tafiya a karkace sai a kira shi ahanaf hanif karkatacce haka kenan al'ulugatan za a iya fassara shi da alma'il wa anu halata kaunihi ma'ilan anil adiyanil batila ila dinil haqq wanda ya bauɗewa addinan ƙarya saboda Allah ta'ala ya faɗa addinan ƙarya guda uku ne ma kana ibrahimu yahudiyan ɗaya wala nasaraniyan biyu walakin kana hanifan muslima sai ce wa ma kana minal mushriki na uku kun ga anan Allah ya faɗa addinai hudu yahudiyan nasaraniyan hanifan musliman mushrikan sai Allah ya korewa annabi Ibrahim addini uku ya tabbatar masa da guda ɗaya ya ce annabi Ibrahim ba ba ma guje ba ne annabi Ibrahim ba ba yahude ba ne annabi Ibrahim ba ba nasare ba ne to menene shi sai ce hanifan musliman hanifan musliman hanif mukhlisan mukhlisan ko mustaqiman qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha shine dai ya kira ku musulmi kuma shine musulunci da haka kenan Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin yadan kalman hanif wato takan zo halatu kaunihi wannan hal ce lazima ma'ana annabi ibrahim dindindin titir hanifan ne ba hal bane zuwa wani lokaci a'a halatu kaunihi laziman hanifan a kowane lokaci annabi ibrahim akan daidai yake kuma akan daidai irayu kuma akan daidai ya koma ga Allah wanda yake son ya ba annabi ibrahim ko yake ƙauna annabi ibrahim da gaske to yabi koyarwarsa shine tauhidi babu shirka wa ma kana minal mushrikin kalman wa ma kana minal mushrikin nan kuma an tabbatar cewa annabi Ibrahim bai taba yin shirka ba ko karama ko babba ko ta fili ko ta boye sannan wannan yana nuna mana illar shirka wanda kun ga Allah da ya jero annabi sai ya ce ba fa ya shirka to idan kana shirka kai masoyin annabi Ibrahim ne idan kana shirka kai mabiyin annabi Ibrahim ne, idan kana shirka addinin annabi Ibrahim kake yi, domin in dai addinin annabi Ibrahim kake Allah ya ce wa ma kana minal mushriki. Shi annabi Ibrahim baya cikin masu shirka, ba ma shirka ce baya yi ba, cikin masu shirkan ma. Ai ba ce aka ma kana mushrikan ba, a'a ma kana minal mushriki. Ba ma ya cikin tawaga da dandazo da ƙungiya ta masu yin shirka wannan shine ablag daga a kore masa shirka ba ma ya tare da masu yi ba ma ya cikin masu yi bai ma da alaka da masu yin shirka to ye me munin shirka har ya kai haka Allah yake fitowa a gurare da dama fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa muhsin wa huwa muhsinun shi ma yana nufin ikhlasi wal innani hadani rabbi إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أكي تومي تونا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بكمات ميواء الله شركا با إن جاء النبي يوسف يتي دا كاكانا النبي إسحاق دبابا كاكانا النبي إبراهيم da babana annabi yaqub duk ba ma yin shirka ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala nas ai tauhidi bauta wa al ifradullahi ta'ala bil ibadati kadaita Allah da bauta ba tare da an gauraya ko an cudanya ko an cakuda da shirka ba wannan shine shine addinin annabawa kun ga Allah ta'ala da ya jero annabawa a cikin suratul an'ami sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da a ce sun yi shirka da duk aikin da suka yi ya ruguje musu su fa annabawan Allah ya ce da a ce duk mushrikai ne duk wannan darajar da aka ba su a ce suna shirka da ba za su tarar da komai na aiki ba sana Allah ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah ce an yi wahayi zuwa gare ka da wanda suka gabace ka da za a ce kayi shirka wallahi da za ka yi shirka da aikinka ya ɓaci kuma lalle da ka kasance cikin taɓaɓɓu da ka bauta wa Allah shi kadai kuma ka zama cikin masu gode masa kun ga ashe shirka babban musifa ce shi yasa Allah ya fito ƙarara ya ce inna Allah la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha Allah baya yafewa idan aka yi masa shirka amma yana yafe laifin da bai kai shirka ba shan giya zina caca luwaɗi wannan din ka tuba ko baka tuba baka mutu kana yin su in Allah ya ga dama ya maka azaba in ya ga dama ya yafe maka tunda kaba'ira ce amma babban laifin da shi dole a tuba kafin a mutu ita shirka dole ka daina ta kafin ka mutu in ko ka mutu kana yin ta laifin ka shine shirka a lahira ka zo da shi a rubuce baka tuba ba to ka mutum ya gama yawo to da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya yafewa wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe masa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a mun dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ina neman ka tsare ni kada na yi maka shirka ina sane kuma ka tsare ni kan maka shirka ko ba na sane ka yafe min abinda kada na mutu mushriki domin ya ce shirka ita ce mafi rarrafe mafi ɓuyar rarrafe fiye da tururuwa baƙa a cikin dare mai duhu a kan mulmulallen dutse tururuwa a cikin dare mai duhu a kan mulmulallen dutse tana rarrafe in ka kasa kunnanka za ka ji rarrafanta to yadda ba za ka jiyo rarrafan tururuwa baƙa a cikin dare mai duhu a kan mulmulallen dutse ba haka nan ba za ka jiyo lokacin da shirka take shigar ka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa ko a lahira mutum ya tashi ya ga munin shirka ya gama koma mushrikai sai ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi tallahi Allah ban yi shirka ba wallahi ban yi shirka ba wallahi ma Allah ya ce unzur kaifa kazabu ala anfusihim jibe da suke wa kansu ƙarya ka fa yi shirkar ha an gargade ka ha an maka wa'azi ha an nuna maka illata sai kawai ka share ta yau kuma an zo ana cewa mushriki ya shiga wata dindindin ba zai fita ba mutum yana rantsewa Allah wallahi rabbina wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ba mu shirka ba to wa za ka rantsewa Allah shi ya san kai shirka ko ba kai ba to shirka malamai sun kasa ta uku akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar akwai ashirkul lafazi ashirk al-lafazi kalmomin shirka akan bakin mutum amma bai san shirka yake ba yana ta faɗa su suna nan mun fara wallafa littafi a kai yanzu mun zo kajan guda ɗari kalmomi ne muke faɗa su kamar da wasa amma suna da hatsari to suna nan cikin ashirkul lafazi sannan akwai ashirkul asgar ashirku al-asgar shine riya mutum ya yi aiki wanda Allah ya sa shi amma ba don Allah ba don ya samu girma ko ya samu yabo ko ya samu ziga ko ya samu kuɗi ko ya samu matsayi ko a ce shi na Allah ne riya kenan Allah ya tsare mu da riya ashirkul akbar malamai sun karkasa ta da yawa amma sun ce asalinta yana komawa kashi hudu akwai ashirku fil mahabbati ka haɗa wani da Allah a cikin ƙauna irin ƙaunar da kake wa Allah ka samu wani cikin halitta kai masa irin wannan ƙaunar irin ƙaunar da ake wa Allah shine wacce za ta ja ka ka bauta wa wanda kake so kaga ai muna ƙaunar annabi so mai tsanani kuwa amma ko ba za mu bauta masa ba tunda ai ba a bauta annabi ko ana bauta annabi Muhammadu shi yasa a tahiyya muke cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mun shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne tunda ko bawan Allah ne kaga ba za a bauta masa shi kadai ba ko ba za a hada shi tare da Allah ya musu bauta ba tunda shi ma yana yin bautar shi ma annabi yana tashi ya sallah annabi yana azumi annabi yana sallah annabi yana yi duk abubuwan nan na musulunci shi ya koyar da su don haka kun ga ba za a bauta annabi ba to amma san da ake wa Allah shine so mai tsananin da zai kai ka ga bauta wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وأن الله وما هم بخارجين من النار sannan akwai shirkun fi du'a fi da'awati mutum ya ɗaga hannu ya gaya wa wani Allah bukatarsa yadda muke ɗaga hannu muce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai ka ɗaga hannu ka kira sunan wani mutum ko malami ne ko shehi ne ko wali ne ko ka kira sunan aljani ya dauka ya ilu ya dosa ya ilu ya farta ya ilu ya dandaka ya ilu ya ilu muna yara in aka fita roƙon ruwa sai a dinga ka bamu ruwa mu sha halilu mai wandan ruwa halilu mai rigar ruwa halilu mai rawanin ruwa to in ku kana da wandan ruwa da rigar ruwa da rawanin ruwa to ruwa ya shanye ka wanda ku ruwa ya shanye ya kamata a ceto shi ne kuma in rana da ta yi abin da maimakon ai sallah sai a dinga cewa rana rana buɗe buɗe mu yanka miki ragon baba ki sha jini shar shar maguzanci ne fa kaga sallah ake amma sai ake faɗan maguzanci to shirkun fidda'awa ba mai biyan bukata sai Allah addu'ar da aka yi daka kira wani abin da dan adam zai iya wanda baya cikin haƙƙin Allah da Allah mai komin kaza da Allah mai komin naira goma da Allah ban naira ɗari ban naira dubu amma kare ni waye mai karewa ɗaukaka ni tsare ni daga mutuwa ba ni girma kiyaye ni daga makiya duk wannan sai dai ka gaya Allah kawai zasta'anta fasta'in billah sannan akwai shirkun fi da'a la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama da'atu fil ma'ruf ala al-mar'i as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a lahu so dukkan wanda ya sa ka kai biyayya sai ya sa ka saba Allah sai wani ya ce kai ga gunki can kai masu sujada za ka yi ko ya ce kai azumi kake e to ga ruwa can ɗauki ka sha ko kai ga wata mata can ku yi zina za ka yi saboda me la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq to in kana bin wani yana halasta maka abin da Allah ya haramta yana haramta maka abin da Allah ya halasta sai wannan ya jawo maka shirkun fita'a takhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha bana maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun wannan duk anwa ne min shirk shirkun fi da'wa shirkun fil mahabba shirkun fi ta'a duk wannan anwa ne min shirk Allah ya tsare mu Allah ka samu mutu da tauhidi Allah ya sa kanmu mutu muna shirka qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah menene imani da Allah al-imanu lughatan dai yana nufin at-tasdiq at-tasdiq wasilahan at-tasdiq al-mustalzimu lil qabul lil akhbar wal iz'an lil ahkam abinda zai jawo ka yadda da duk hukuncin Allah adalci ne, ka yadda dukkan labaran Allah gaskiya ne, to shi ne imani. Imani abu biyu yake haifawa da mutum, yarda da karɓa. ka yadda da duk wani labari da Allah ya faɗa gaskiya ne ko an yi ko za a yi ko ya wuce in dai Allah ne ya faɗa ko annabi ya faɗa ba ka shakka gaskiya ne ko ka gane ko baka gane ba ko ya daidai da kwakwalwarka ko bai daidai da kwakwalwarka ba ko ya daidai da binciken malaman zamani ko bai daidai ba wai sai ka faɗa aya wani ya ce wai an yi bincike to bincike fa kace wannan kuma aya ce bincike yana ƙaruwa bincike yana raguwa bincike kuma iya kwakwalo mai binciken ne da iya kayan da ya amfani da su ya binciken in aka samu ilimi ya karu sai ka ji an ce wannan binciken an gano ma kuskure ne ita ku aya tana nan ta Allah ce saboda haka wani ba zai bincike ba ya ce wa bincikensa ya ci karo da aya sai koma aje wani ne ya wuce ana karatun sahihul bukhari shi ya sha boko ya masa dan boko aqida ne sai ya ce akramakallah yanzu kuna nan kuna karanta wannan littafin ana nan duniya an yi ilimi har an je kan wata ku kuna nan kuna ta sahihul bukhari sai malai ce to me matsala idan ma mutum ya je kan wata makhluki ne tafi kan makhluki to me matsala makhluki ya je wajen makhluki mu ko muna karanta bukhari ne mu makhluki ne ya kai mu wajen khaliq shi wanda ya ilimi kan wata ya je wata halitta ne mu kuma wajen Allah za mu je sai ce to amma kai kai baka bi su an je kan watan da kai ba ka ko baka biyo mu an tafi wajen Allah da kai ba da aka kawo kowa asara da kai aka je kan watan a to me naka a cikin wancan baka je kan watan ba baka kuma yi musuluncin ka ba Allah ka tsira ba ka tsaya aikin banza ana ta gaya maka tiyorin iska kawai kana ta amincewa tiyori ba tunanin mutum ba ne shine in ka yi tiyori sai mu auna shi da kitabu da sunna in ya yi daidai da kitabu madalla da tiyorinka ka in ya ci karo sai mu watsan ma yanzu wanda ya ce ya yi bincike ya yi bincike iya bincikensa ya gano asalin mutum biri ne shafanzi to yaya mu kuma mun karanta ƙur'ani mun ga asalin mutum annabi adam ne adam daga ƙasa ne to ga bincike ga aya aya ta ce mutum daga adam yake adam daga ƙasa wani mai bincike ya ce mutum daga biri yake biri kuma daga wa idan ka ce asalin mutum biri ne to shi kuma asalin biri fa waye shi kuma na idan asalin mutum biri ne ya kamata mutum ya koma biri idan kuma asalin biri mutum ne ya kamata shi kuma ya koma mutum ta amma har yanzu ba mu ga birin da ya koma mutum ba ba mu ga mutumin da ya koma biri ba kuma an ce karatu ne da aka sai ka ce ta zo mu ji ta sai ka ce me da ba don giza ba saboda aka cin da tiyorin ya ci karo da ƙur'ani sai mu ɗauke shi mu rigar da shi mu riƙe ayar mu tukunna shi ya je ya ƙara bincike tukunna shi da ya ce asalin mutum biri ne to shi ya je ya ƙara bincike mu asalin mutum a gurinmu daga adam ne adam daga ƙasa Allah ya shi shikenan magana ta ƙare shi da Allah ta'ala ya ce ku ce kun yi imani imani da Allah shine al-imanu bi wujudihi al-imanu بربوبيته بانفراده بالربوبية الإيمان بأسمائه الإيمان بصفاته الإيمان بألوهيته الله سبحانه وتعالى إيماني da shi ya hada abu hudu kai imani akwai Allah ma yanzu sun bayyana sun ce babu Allah to mun yadda akwai Allah afillahi shakku yanzu ana shakka samuwan Allah to wanda yace ba Allah ka ce am khuliqu min ghairi shay'in anhumul khaliquna ga aya nan ta karyata shi wai kai kai kanka ko ko ba wanda yayi ka ba kai kanka ba ko ba ayi ka ba ka tambayi wanda ya ce ba Allah kai kai kanka ko ko ba wanda ya ka kai kai kanka ba wanda ya ka magana ta kare akwai Allah kenan tunda ba kai kanka ba kuma ka tabbatar ba bayin ka ne ba ai ba an yi ka kawai ka ce baka san wanda ya ka ba mu sai mu gaya ma waye ba su ka huta da shirman banza to sannan imani da rububiya Allah shi ke kashewa ke rayawa shi ya mallaka shi ne mamallaki shi ne mai halitta shi ne mai gudanar da halitta shi ya cancanci wato yin komai shi kadai ba mai taya shi ba mai sa shi ba mai hana shi sannan Allah shi kadai cancanta a bauta ma shi kadai sannan akwai sunayen Allah akwai siffofinsa mu kira shi da sunayensa mu siffanta shi da siffofinsa da haka yace ku ce kun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar zuwa gare mu shine alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim me aka saukar wa annabi ibrahim inna haza eh, suhufi Ibrahim wa Musa akwai wasu takaddu da Allah ya ce ya ba wa annabi Ibrahim amma ba su iso gare mu ba da haka ba mu da kwafin wannan littattafai ko suhuf da aka saukarwa annabi Ibrahim amma dai mun yi imani Allah ya saukarwa da annabi Ibrahim wasu takaddu a rubuce suna kunshe da dokoki sunansu suhuf Ibrahim wa Isma'ila da abinda aka sauko Isma'ila me aka sauko Isma'ila ba mu sani ba amma mun yi imani tunda Allah ya ce ya saukarwa da Isma'ila wani littafi mun yi imani da wannan littafin duk da bamu taba ganinsa ba bamu san shi ba bamu san kalarsa ba bamu san sunansa ba amma mun yi imani an saukar saboda Qur'ani ya ce an saukan masa wa ishaqa da abin da aka saukar wa annabi ishaqa shi ma mun yi imani da irin littafin da aka saukar annabi ishaqa wa yaquba da wanda aka saukar annabi yaquba wal asbat da abin da aka saukar wa ƴaƴan annabi yaquba su ma an saukar musu da littafi to mun yi imani da wannan domin al-asbat an fassara shi da ƴaƴan annabi yaqub domin kamar jikokinsa kenan hum banu yaqub ƴaƴan annabi yaqub wa kanu isna ashara rajulan su goma sha biyu ne malam zajjaj ya ce asibtu fil lugha al-jama'atu asalin in an ce sibtu wanda mu muke fassara shi da jikoki ai dai mutane ne da yawa ko jama'a kenan allazina yarji'una ila rabbin wahid wanda suke koma zuwa ga mai gida ɗaya a mahalicci ɗaya uba ɗaya wa sibtu fil luqa ash-shajara sannan bishiya ma ana kiranta sibtu so da haka kenan wanda suka yi reshe daga jikin mutum wanda ake kiransu ƴaƴa da jikoki sai a kira su asba sibtin ka shine jikanka fa sibtu allazina hum min shajaratin wahidatin wanda suka fito daga bishiya ƙwaya ɗaya su ma ana kiransu sibtu wato a jikoki kenan ko kuma waɗanda suka yi rassa suka yi ganye suka yi ‘ya'ya suka yi toho suka yi huda to duk sai a kira su da wannan wa ma'utiya musa da abin da aka, aka ba wa annabi musa to wannan kan mun sani mun san sunan littafin da aka ba annabi musa sunansa me at-taura wa isa da kuma abin da aka ba wa annabi isa shi ma mun san sunan littafin sunansa me injil sunansa injil wa ma'utiyan nabiyuna da abubuwan da aka ba wa annabawa to nan a dunkula aka faɗa yawan annabawan da kuma yawan littattafan da aka saukan musu mun yi imani da shi ne a dunkule a mulmula a cure amma ba za mu bi su ɗaiɗaiɗaiɗai mu faɗa ba tuna ce minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqasus alaika wasu annabawan Allah ya ce na baka labarin su wasu annabawan an faɗi sunansu ba a ba da labarinsu ba wasu annabawan ba a faɗi sunansu ba ba a ba da labarinsu ba wasu annabawan an faɗi sunansu an ba da labarinsu da aka kashi uku kenan annabawa waɗanda aka faɗi sunansu kawai amma ba kisarsu alƙur'ani an faɗi sunansu kamar wa inna iliyasa laminar mursali ina kisarsa kaga wani annabin an faɗi sunansa amma in kai ta binciken kisarsa da labarinsa wal yasau annabi al yasau ina aka tura shi me labarinsa me ya faru tsakaninsa da mutanensa ga dai sunansa ƙarar alƙur'ani annabi ne amma kuma ba za ka samu wani dogon bayani a ƙur'ani ko a hadisi game da shi ba to kaga sai ka imani da annabtarsa da inda aka aika shi in an ba shi littafi ma mun yarda wannan littafin daga Allah ne kuma gaskiya ne a dunkule to wannan duk mun yarda da su min rabbihim kun ga kenan ba nasu bane kalmar min rabbihim ya nuna duk saƙon nan da annaba suka kawo ba na san rai bane ba na zan zuciya bane summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika summa awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa so wahayi ne ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka ba abin da aka turo maka daga wajen Allah la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba tsakanin ɗaya minhum daga cikinsu ta ɓangaren imani fa ba ta ɓangaren biyayya ba akwai la nufarqu ila hadin minhum min jihatil iman la min jihatil tiba wajen biyayya ai annabi Muhammad zamu bi ko sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda sai ga wata aya a cikin attaura ta yi kama da wata aya alqur'ani sai kwafo ta ka annabi sai annabi ransa ya ɓaci yace alam ati biha bayda'a naqiya law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani yace ba na zo da musulunci garai garai ba tas ba alam ati biha bayda naqiya fariqal fari tas fari fat fari sol naqiya tatacce law kana musa hayyan da annan musa yana da rai ma ya wasi'ahu illa an yattabi'ani shi ma fa sai ya aje nasa ya zo ya bunawa saboda haka kaga ashe kenan in mun ce la nufarriqu baina hadimin sai mun ce min jihatil imani bihim imani da su da yarda da su da amincewa da su wannan duk ɗaya ne ba ma raba su amma wajen biyayya fa sai mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nahnu lahu muslimun mu muslimuna masu miƙa wuya ne lahu gawa nahnu muslimuna lahu sai aka gabatar da lahu din domin a samu ikhlasi a cikin musulunci maimakon a ce nahanu muslimuna lahu sai aka ce nahanu lahu muslimuna to kalmar muslimuna al-islam kenan al-islam yana nufin al-istislamu lillahi zahiran wa batinan al-istislamu lillahi ta'ala bil tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal khulus wal bara'atu min ash-shirk wa ahli musulunci tushensa shine al-istislam surrender da miƙa wuya da amincewa da yarda da bi zahiran wa baɗina musulunci ba a yin na waje dole sai ya haɗa ciki da waje kai imani a ciki ka ƙudire sannan ka faɗa da baki kuma ka aikata da gaɓai so wanda suka yi mutane a nan sun kasu kashi uku akwai wanda ya bayyana musulunci a fili ya ɓoye kafirci a zuciyarsa sai Allah ya ce wa mahum bi mu'minin waɗannan ba mu'minai bane su ne wa munafikai idza laqul ladzina idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ƙarya suke yi ittakhazu aymanahum junnatan kawai garkuwa suka yi da musuluncin amma ba gayyada suka yi ba da haka sun bayyana musulunci sun yi me sun ɓoye kafirci waɗanda su ake kira munafukai akwai kuma waɗanda suka ɓoye musulunci a ransu sun yarda da musuluncin amma sun bayyana munanan ayyuka a fili waɗanda su ake kira masu saɓo asul masu saɓo gashi in mumini ne amma gashi yana aikata laifi kamar wancan abdullahi himar ya sha giya kuma ya zo gaban annabi ai bulala gobe ya dawo ai bulala jibi ya dawo ai bulala gata ya dawo sai wani sahabi ya ce kai ku Allah ya tsine ma kai kullun sai ka sha giya annabi ya ce la tu'in alaihi shaitan kada ka taimaka wa shaitan a kansa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu duk da ka gan shi yana shan giyan nan annabi ya ce yana son Allah yana son annabi wannan laifin da kaga yana yi bai raba shi da Allah da annabi ba da wani ya ga kana laifi sai ya ga kamar wai kamar ma ya kore ka daga musulunci to ga mai shan giya annabi ya ce yuhibbullaha wa rasulahu kaga wannan musuluncinsa ya ɓuya a zuciyarsa amma kuma ya aikata sabo wannan asuna kenan kashi na hudu shine wanda ya bayyana kin musulunci a fili da boye wannan shine kafiri a fili baya musulunci a boye ma baya yi sai kuma wanda ya bayyana musulunci a fili kuma ya boye musulunci a zuciyarsa wannan shine musulmi mumini kenan kashi hudu ne wanda ya bayyana musulunci a zuciyarsa musulunci a kan harshensa musulunci a gabansa musulunci wannan shine muminin musulmin muhsin wanda ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci wannan shine munafiki zindiki wanda ya bayyana da sabo kuma akwai imani a ransa wannan shine musulmi mai sabo wanda ya bayyana musulunci a fili ya ƙudire shi a zuciya ya aikata shi da gabbai sai kuma wanda ya bayyana kafirci a fili ya kuma aikata kafirci a zuciyarsa kuma ya kudire shi kuma ya faɗa da baki wannan ulaka humul kafiruna haqqa wannan sune original kafiri wanda ba gaurayi to wannan sune wato a ma'anan wannan kenan islam to akwai darussa da yawa cikin waɗannan ayoyi daga ciki shine in mutum yana kan ƙarya sai ya ce maka ma kan gaskiya yake abinda zai tantance ƙaryar da gaskiya shine a ɗauko sikeli a ɗauko shari'ar Allah da ita za a auna Yahudu sun ce in an bi su za a shirya me ma'auni Nasara sun ce in an bi su shine shirya me ma'auni qul hatu burhanakum a ce ku kawo hujjar da take tabbatar da haka da haka kenan wannan mutum yana iya da'awar daidai ba akan daidai yake ba yana iya da'awar gaskiya ba akan gaskiya yake ba abinda zai tantance a kawo hujja da dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin sannan an gaya mana annabi Ibrahim wanda ya bi shi to shine ya ba addini na gaskiya wanda babu gaurayi a cikinsa sannan na uku an nuna mana illar shirka da hatsarin shirka da haka mu yi kokari mu karanta shirka mu fahimci shirka dan kada mu mutu muna shirka sannan na hudu an gaya mana imani da Allah da muhimmancinsa sannan na biyar an gaya mana imani da alkur'ani da abin da qur'ani ya kunsa na labarai da hukunce-hukunce gaskiya ne kuma adalci ne sannan na shida an nuna mana mahimmancin imani da littattafan da suka gabata dukkansu gaskiya ne dukkaninsu daga gurin Allah suke sannan na shida na bakwai an nuna mana mahimmancin imani da annabawa da kuma irin abin da aka sauka wa annabawan baki ɗaya sannan na bakwai an nuna mana annabawa an ba su saƙonni guda biyu ne al'ayatu shar'iyya wal ayatul kauniya al'ayatu shar'iyya shine littafin da aka ba su al'ayatul kauniya shine mu'ujizozin da Allah ya ba su annabi Isa yana kiran matacce ya warke ya tashi daga mutuwar da izinin Allah ya kalli makaho ya warke kuturu ya warke makaho ya warke wanda aka haifa ba ido ma ya warke amma duk da izinin Allah annabi Musa yana da sanda ya jefar ta zama macijiya wannan din al'ayatu ne alkauniya waɗancan kuma al'ayati ne a shar'iyya shine littafin attaura da injila da tafai da Allah ya saukar sannan na takwas na tara ba ma bambanta tsakanin annabi mai imani da wani mu karyata wani duka a gurinmu annaba nan gaskiya ne sannan na goma yin imani da ikhlasi shine tsira ranar alkiyama to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana tambayoyi malam an yi gwaji an same mu da as mai harfar da ciwon sikila amma namiji ya ƙi yarda sai a yi aure to menene shawarin malamai wato gaskiya a na aurar da mata sama da dubu biyar a shekara takwas da na yi ina magana akan harka aure na sulhunta aure sama da dubu ɗari a tsawon shekara takwas da ni da tim ɗina na mutum dubu goma ne suke taya ni aiki a faɗin jihar Kano. So matsalolin aure mun ga iri-iri, mun ga cututtuka iri-iri, mun ga larurori iri-iri, mun ga matsaloli ɓoyayyu waɗanda suke a cikin aure. Tajariba da gogewar da muka samu akan haka aure, mu ba za mu taɓa yadda waɗanda suke ba a yi gwajin genotype su je su yi aure ba. Wata ƙungiya ta yara masu sikila cell sun same ni suna kuka su takwas maza biyu mata shida suka ce malam tun da aka haife mu muke larura tun muna jarirai muke larura ɗayan ya ce har na kai shekara arba'in tun ina yaro nake shan magani kuma likita ya ce ba zan warke ba don haka har ƙarshen rayuwata a cikin shan magani zan ƙare ta e yarinyar ta ce min na gama university malam amma har yau sau shida ana fitowa neman aure na sai a fasa da an ce ina da sikila sai uwar yaron ta ce ka a aure ni saboda ciwo ne mai tsananin da ba a warkewa zan tsiyata mijina wajen siyan magani kuma kullun zan hana shi bacci saboda raɗaɗin ciwo kuma haka ne ta ce kuma haka ne me ya jawo wannan suka ce don haka mu masu wannan larurar malam muna kira gare ka da kai kira a yi doka a duk faɗin najeriya akan ka a sake yin aure sai an je an yi gwaji akan jonathan an tantance aa AA, AS, AS, SS, SS da ma ƙasa da haka, a tantance a ga wanne ne in sun haɗu ba matsala, wanne ne in sun haɗu akwai matsala. Idan ɗan adam ya tantance wasa, aka samu AA ko AA da AS misali dai wanda likitoci suka amince aka yi aure. In larura ta zo wannan an san daga Allah ne, kai ɗan adam ka yi iyayenka. amma abin da ka tabbatar larura ne ga halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka aje ayi wannan ba a yadda ba da haka muka sa ka'ida guda biyar duk wanda zai aure in dai karkashin kulawan mu ne ko da shawaran mu ne to sai an je asibiti an yi abu biyar sai an je an yi gwajin gonoriya wani ciwo ne na sanyi wanda shi ma ana daukar sa ta hanyar jima'i ko ta hanyar cakuduwa da masu ciwon na ɗaya kenan kowa ba shi da shi sannan sai an je an yi genotype na skiller cell ɗin nan sannan na uku sai an je an yi hepatitis b akwai a akwai b akwai c akwai d akwai y to akwai wanda ake yi dole sai an yi test ɗinsa shi da ciwon hanta ne ko sannan sai an je an yi na hiv kun ji guda hudu sannan sai an pregnancy test an yi na ciki saboda akwai yaran da aka ɗaura musu aure da ciki iyayensu ba su san ma an musu ciki ba har ciki ya kai wata hudu wata biyar da ɗa a cikinta aka zo aka ce budurwa ce aka yi mata aure da ɗa a cikinta wani ya mata ciki ko shi wanda zai aure ta ya mata ciki akwai wasu cututtukan ma da yawa amma waɗannan su ne muka fi bayyana su a matsayin misalai da za a je a tesis a tabbatar ba a da su amma wani ya ce wai ga abu ya tabbata a ce wai kuma a je a yi aure a zo a shiga wahala to wannan kada a kuskura a yi in ku an yi to malam ya fita in alaika illal bala to da ka a yi wannan ko ya halatta a jinkirta rabon gado tsawon shekaru ba tare da wata matsala ba in akwai maslaha yi a za a iya yi in akwai wata maslaha kama akwai ƙanana da in an raba a lokacin za a rasa wanda za a ba sai a yi haka ko akwai laduban da ya kamata a bi kafin a nemi aure wannan littafi na wallafa a kai zai fito kwanan nan laduban neman aure yanzu na kafa wata cibiya sunanta markazul mawaddatu war rahama لتدريب المقبلين على الزواج wato santa mai koyar da ma'aurata zamantakewa aure love and mercy center for marriage counseling sunanta kenan da turanci kuma an mana rijista duk ƙasar nan zan buɗe reshe a duk jihohin nan duk ango da amarya muna nan muna rubuta har curriculum na makarantu za mu ba da shawara a kai majalisar dokoki a amince cewa a cikin tsarin curriculum na makarantu a sa aure a dinga karantar da matasa tun daga secondary school me aure me yasa ake aure me manufar yin aure me mace ce mace wane ne namiji me haƙƙin namiji akan mace me haƙƙin mace akan namiji me manufofin yin aure me fa'idar yin aure me fa'idar haihuwa me amfanin ɗa wannan insha Allahu a cikin tsare-tsarenmu nan da 'yan lokaci kaɗan mun roƙi Allah mun yi tawassali mun yi addu'a wannan sabon tsari da muka fito da shi Allah ya ba shi karɓuwa a duk Najeriya. To yau aka ce za a nemi taimako. Saboda haka wanda ya zo da nasa taimakon sai ya kawo. Sannan akwai bankunanmu guda biyu da ake karɓar taimako ake sakawa a ciki akwai jaiz bank da awa and real organization akwai sifili guda hudu ku rubuta kowa ya tura a facebook dinsa sifili guda biyu sifili guda biyu in an hada sifili nawa kenan sifili hudu sai hudu sifili sai biyar uku sai biyu takwas an rike ko biyu sifili biyu hudu ɗaya bakwai tara biyu biyu ɗaya wanda shi ne na first bank hudu hudu ne ko hudu hudu ɗaya biyu sifili biyu hudu ɗaya bakwai tara hudu hudu ɗaya 0000 guda hudu 40 53 28 sai 2024 17 94 ah? 41 banza banza banza banza banza guda hudu hudu banza biyar uku biyu takwas biyu banza biyu hudu ɗaya bakwai tara hudu hudu ɗaya wannan bankuna ne guda biyu da awa and the organization zai fito ko kuma ka kira waɗannan lambobi guda biyu ta ciyamance da ta kuma wato sakatare ko deputy chairman shine 080 28 41 27 50 ko 080 27 91 31 76 sadaka gata wannan ita ce lambobin abin nan ɗin sai ku ɗauka ku yayyada ko ina masu facebook da masu whatsapp inda yanzu kuma abin da kuka imani da shi irin facebook da whatsapp gashi nan kowa a fito da lambobin karara kowa ya gansu a na wannan to a ɗauka a yi zooming ya fito zoom in ko out plus ko minus to shine to Allah ya saka kowa da alheri a kafin a fara kaddamar da gidauniya ni da Allah ramma zan fara kaddamar da gidauniyanmu ga dubu goma da ni da Allah ramma amma ni shi da shi hudu yawa dan na dara shi kadan ga dubu goma na Allah ramma dubu hudu na dubu shida to gudunmawa da addu'o'i ƙur'ani guda 20 daga alhaji adamu aig allah ya kaiwa babansa ag eh ag ladan ok to to allah kai babansa ag ladan to allah ya kai masa shi aig shi yake so a kaiwa ig ok na ɗauka oke Allah sarki ba ma yi gaisuwarsa ba a AIG yana cikin waɗanda suka ba mu gudunmawa sosai a cikin wannan tafiya kuma Allah ya masa rasuwa to Allah ya ji kansa to ɗansa ne ya kawo ƙur'anai guda ashirin ya ce a karanta ladan Allah ya kai wa mahaifinsa to Allah ya kai masa kuma Allah ya ji kansa dubu goma Allah biya masa bukatunsa kuma ya ba iyayensa lada dubu ɗaya daga wani bawan Allah Allah ya biya ma bukatunsa dubu biyu daga wani bawan Allah Allah ya biya ma bukatunsa dubu biyu daga wata yar hisba ye Allah ya biya mata bukatarta to kun ga 'yan hisba an zo kanku kenan Alhaji Alasan mai wake ya dinka wa marayu guda ɗari da biyar kayan sallah akwai na gidan marayu da kuma na unguwarsa ya ɗauki marayu sama da sittin a unguwar ya musu kayan sallah yadda yawa 'ya'yansa to Allah ya faranta masa Allah ya karɓi wannan aiki Allah ya sa sauran mutane su koyi da irin wannan su ma su je unguwanninsu da yankunansu su dinga ɗinka musu kayan sallah mu sa musu farin ciki a ranar sallah yadda muke ganin ‘ya'yanmu fes fes su ma marayu a gansu fes fes da kyawawan takalma da riguna masu kyau hajiya hawa ashaka ta ɗinka wa marayu dukkaninsu kayan sallah to Allah ya saka wa hajiya a hawa ashaka da alheri bisa wannan alheri da ta saba yi na yi wa marayu kayan sallah ɗari biyar Allah ya buɗa masa kasuwancinsa to Allah ya buɗa ɗari biyar a yi wa mahaifina addu'a dubu ɗaya a ba marayu Allah ya ji kan mahaifina ɗari biyu a yi wa ‘yata addu'a Allah ya shirye ta ɗari biyar a mun addu'a Allah ya Allah ya ban jari kuma ya hore min abin da zan yi aure har biyu ɗari hudu daga malam ya ume dankali Allah biya masa bukatunsa ɗari bakwai ni da mijina Allah biya mana bukatun mu Qur'ani ɗaya ɗari biyar a yi wa iyayena da yara na addu'a dubu biyu daga hajiya amina a sa asusun marayu a yi mata addu'a to to shi kenan za an buɗe daga nan kowa sai ya ta ƙoƙari har mu gama ramadan a ta kawo gudunmawa wanda suke da ƙungiyoyi na manoma ƙungiyoyin 'yan kasuwa a cikin kasuwan ma akwai masu sai da hanset ran alhamis suka shirya sun wa marayu da yawa ɗinki zan je ma kasuwar za a fara rarrabawa marayu ɗinkin da masu kasuwar sai da wayoyin hannu suka wato ɗinka marayu to kaga masu kasuwan hatsi masu kasuwan kayan gwari masu kasuwan yadi na alhaji mai gari ku ne masu kasuwan yadi kuma kuna da ƙungiya ta masu da yadi ai ko babu to ka gani masu masu bangaren masu da wake yan acaɓa ‘yan babur ɗina mai ƙafa uku, ‘yan keke nafin, ‘yan hais, ‘yan mai, ‘yan wa, ‘yan tifa, to dai waɗannan kowa ya kawo gudunmawa, ko ‘yan kalarafa, su ma su kawo gudunmawa a yi musu addu'a su daina kalara ko? Yawwa, to kowa ana gayyatarsa. ta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya karɓi addu'o'inmu Allah ya sa mu cikin waɗanda za su samu rahama da jin kai a wannan wata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk